عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin da uku ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabul goyo a cikin wannan littafi mai albarka alwaji fi fiqh sunna wal kitabil aziz inda za mu tashi darasi na ɗari da biyu mun tsaya darasi na ɗari da ɗaya shafi na ɗari hudu da sha ɗaya za kuma mu tashi gabar da mana yake cewa bai'ul mu'awama gaba ta bakwai kenan a cikin littafin inda mana yake mana wato muna cikin babu manuhi anhu wato من البيوع كنا وما ما نهي عنه من البيوع وما ما نهي عنه شارع من البيوع a wannan babu muke muna gaba ta bakwai mali yace bai'ul mu'awama cikin ababen da aka haramta akwai kasuwancin da ake kiran sa na al mu'awama daga wato ciniki ne za a yi amma na tsawon shekaru daga al'amu al'amu kaga shekara alawazin musanaha daga asana aimin sanadi ko ce mujahara a shahar kenan wanda cikin da za a yi na wata wata wannan kuma musa wato na'a da kuma mu'awama da yana nufin shekara shi ne ce mana na bin zubai wata aidi bin mina an karbo daga abin zubai daga da sa'id bin mina an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma shi kuma sun yi ruwaya daga abdullahi dan jabir Allah ya kara musu yadda annan nabi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi tira da an da Allah tabbata gare shi na hanil muawama ya hana irin wannan tirikin da ake yin na tsawon shekaru wa qala ahaduhuma ɗaya daga cikin masu ruwaya abi zubair ko ta ibn mina yace wato bai'u sini kajina ya fassara cinikin shekaru amma ba a gama ba zai ƙara fito da abun bili wa qala ibn al-munzir ibn al-munzir yace wa ajma'u ala anna bai'a thimari sinina la yajuzu da abun ya fito wanda ne ka je yana noma a cikin wada yana yi a kaza yana yi a kaza gonakin sa da yawa kawai sai ka je ka sai kayan gonar da ka ji daɗi sai ka ce banda wannan shekarar daga yanzu zuwa 2020 misali 2023 24 ka ba da shekara goma a kai ko biyar kawai ka tsara cinikin da abin da za a yi ma samu ba ba san shi ba a 2000 ne muke 21 yanzu ko ka ce zuwa 2023 2023 tun daga nan wannan shekara har zuwa 23 duk kaciya ka danko kuɗi ka bani idan ba kuma da ba shi abubuwan da muka faɗa a baya ai wannan ya faɗa cikin ɗaya daga cikin matsaloli inda dama in za ku iya tuna mun faɗi wasu abubuwa da zuwa ke kallo a haramta kasuwan muka ce na farko akwai algarar ko ko mu fara da alriba wadda ta kasu biyu annabi'a wa ribal fadl ko sana akwai algarar akwai aljahala sai ne eh azzarar cutarwa sannan sai ne azzaman kaga wannan duk mun lissafo cewa idan aka zo aka kalli kasuwanci ko duk zamanin duwansa kawai zuwa ke ka tuno wannan formula sai ka auna shi da ma'auni ka ga daga cikin wayannan ababen da suke haramta kasuwanci wanne ne ya taba shi anan idan kaga akwai cutarwa to ya haramta idan cinikin kifi a ruwa za a yi ko buri a sama sai ka ce ya halatta ba an fahimta da kyau ko to tuwa ke kallo in dai kasuwancin bai fito karara ba domin wayan abubuwan suna da matuƙar mahimmanci a kalle su da kyau to shi ne yake gaya mana ne yake to kaga abin da ake nufi shi ne mutum ya yi irin wannan kasuwancin ala anna ala anna bai asibari sinina cewa kasuwancin kayan marmari tsawon shekaru layin sun su bai halatta ba kawai in ji a wannan shekarar in ce kuma na 2022 ma na siya 23 ma na siya kai ba ka da tabbari ai wannan akwai buri ma wa ya gaya ma za ka kai ba ma shukar ba kai ma ba ka da tabbacin za ka kai ko ba haka ba kaga saboda haka akwai ne akwai gara da ciki akwai jahala saboda haka sai bi kana da fadari imam al-qadari mai muallim sunan wanda ya garhin sunan abi dawud yake cewa al-muawama mubaalatun min al-am an samu shi ne daga al'am da ake magana na gaya muku shekara wa hiya bai'u sini shine abin da ake kira wato kasuwanci na shekaru an yabi a rajul gashi nan ma tukmiruhu naklatu aw naklat ya ayani hadhihi shine mutum ya sai ƴaƴan dabino ya sai dabino zangarniyar ya sai duk abin da za ta fitar ma tukmiruhu abin da za ta fitar na ƴaƴan wannan dabinuwar ko dabino ko kuma dabinan da yawa na cikin gonar duka sai ya ce bi a yani hasiri kawai a kalle ta tsawon shekaru da zangarniya goma sai a gonarsa ko ashirin ko ɗari biyar ya ce biya biya gaba ɗaya ba da kuɗin kuma na shekara mai zuwa ba ma wai wanda yake kai ba ba ma wanda yake kai ba ya nemi halittin wanda yake kai ba haka ba banda yanzu wanda zai biya har na shekara uku nan gaba wa haka gararu ma da yake wannan garar ne tsantsa akwai garar aiki sai ce ne ji annahu ya bi abu shay'an gaira mawjudi kun ji ko domin yana siyar abin da babu shi kwata kwata da nikin buri a sama kifi a ruwa wala makhluqin ba ma halitta abun ba halal akali lokacin da ake bi kasuwanci ake kulla kasuwanci wala yudra kuma ba a sani ba har ya kunu zalika amla dabinin zai mutu ba kafin shekarar ko kuwa ko kuwa wuta za ta cinye shi ai kana ba zo no an tabi da hali abada shi ma wancan da Allah ya gaya mana haka ai bai san gonar domin dai ya manya sai kyau amma ya waye gari gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya za su gobara ta cinye to kai waye gaya ba za ta kai waye gaya ba kuma kwari ba za su zo su lalata shi ba gaba ɗaya babu tabbas waye gaya ba ba za a samu matsalar da wani abu zai zo su kwari ta kasa sarkacin jijiyar duk su mutu ba babu yawa ne ke wa ya cin mun nasalu amla shin yana da tabbacin ma nan ya fito yana da tabbacin zai cika ya ƙara zayin nuna har a cire bai sani ba bai sani ba zai cika ko ba zai cika ba ma arafa zalika kun ji wannan ko na takwas talafin wa bai'un shine wato baki da kasuwanci mutum ne ya zo gurin ka neman baki sai ka ce gaskiya ba zan baka ba abubuwa biyu suke faɗa na taɓa ɗan yi muku bayani can cikin baya cewa ya ce a shi zan ba zai bayar ba sai dai idan za ka ce wani abu a hannunsa idan ka siya a shagon sai yana da kayayyaki waya ce sai bayan ka siya sai kuma ya ƙara siyan da na muku wannan bayanin kwanaki sai ya ƙara siya kun ji fuska ta farko kenan ko kuma a yi jinda ya jarabi ya ce yana ya jiran siyar ma da shaddar bashi amma ni zan sai ta sai ba ka sharafin cewa ɗinkin ma shi zai ko a wanda bangare ya cuce ka wajen ba da bakin da gurin ɗinkin domin ka za ka zo ɗinkin ana yi dubu ɗaya ɗari biyar ba zai ba a haka ba dubu uku zai caje ka domin ya san bashi ne duk wayannan guda biyu suna saka an fahimta da kyau ko yawwa amma da farko abin da ke ƙara fara dora shi ne ka sawa wanda za ka ba wa wani sharaɗin zai yake yi a wurin nan shi ne talakon wa bayar sharaɗi wanda za ka ba wa wani zai ya yi ke yi a hannunka أنا عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع النبي يقول wato irin wannan siyayya a gurin mai kaya da baki bai halatta ba a haɗa sharadi al-qadari ma'ana salaf imamu al-qadari yace abin da ake nufi da wannan shine al-qabdu baki wadalika an yakula shine mutum ya zo ya ji auka bi kaza ala an tuqri bani alfa dirhami ga wata fuskar shine wato zan siyar ma akan kaza amma da jaradin za ka ranta min dirhami dubu matsalar misali wadalika fasidin wannan kuma barna ce tsantsa لأنه إنما yuqriduhu ala an yudadiyahu fi thamani domin yana baki bakin ne na cewa wato da wannan bakin zai biya ki kamar yadda na baku misali yanzu kaga wannan ka kalla a wannan fuskokin guda biyar da muka kawo wata illa ce ta janyo ya haramta wace arriba الزمن الضرر aljahala algarar da wanne aka haramta wannan ba ga musulmin na algarar dukun yadda da ne ba da ba a ciki mala ali akwai nau'in da bai ce ba kuma da jahala kai ma ba kore ka muke duka ba domin wanda aka yi wannan an jute shi ka fahimta da kyau ko yawwa ai akwai wanda za ka ga ba ɗaya ne yake shiga ba wani in ka ɗebo shi duk biyar ɗin ba za su shiga duka saboda haka akwai wannan nau'in na ruba wanda mun ɗan yi bayaninsa a baya an fahimta da kyau ko yawwa to shine ma da yake ma fa yadda kullu zamanu fi haddin jahala to gaji ba wannan kudin zai shiga cikin iyaka ta aljahala wa li anna kullu qalbin jarra naf'an fa huwa riba magana mutabiya duk bajin da zai janyo wani amfani yoruba ce albarkar kofi raina Allah ne um me ya sunan za ya kalmomin da ake canjawa za ku yi jin kalmomi alheri banda jije ne a ni ba turancin da ke so ba albarkar ofis irin ire-iren wayannan kalmomin za ka yi ta ji ana faɗa dukka wayannan abubuwan raina Allah ne wallahi a ba gudun ba Oke bayan wani abu ya same ka to na fahimta na gane inda ka zo. Ya amma ka ce gudunmawa ai kalmar yawwa akwai wanda zai zo baka ne ya karfin kuma da ba yana baka ba wannan dalilin ne yasa ya baka ba. abin da ta kode wayan cin kalmomin da suke cewa ta albarkar ofis zuwa yi duka a banda la'ada banda la'ada ita la'ada ai zaman kan shi ba ita muke nufi ba to kun ji wannan ko to sai ce na tara annayu an bai ita ne hatta ya ziriya fi sa'an wa ne mutum hali auzayin wato sai da abinci har sai kwano biyu ya shiga cikin wato abincin wannan ma mun san taba a baya kwanuka biyu sai shiga domin sati biyu ko uku da wuce baya an misali na bamu an jarir radiyallahu anhu ma qal na annabi sallallahu alaihi wasallam an bai ita annabi ya hana sai da abinci har sai ya bi sa'an a ce kwanuka biyu sun gudana a ciki sa'ul ba'i'i kwanan mai siyarwa wa sa'ul mushtari da kwanan mai biya ana ga muku ba nace idan misali in san wato ɗaya daga cikin illolin ba za ta tambaye ku ko za ku iya tunawa abin da yasa ake so kai wannan saboda ne mutum ya siyar ma da ya siyar ma da wato kwano goma ka ajiye a nan kuma kuna ta hira ba ma ba gurin ba sai wani ya zo yana ta nema a ji ta yi tsada gaba ɗaya naira ɗari ɗari ya siyar ba a yanzu ɗari biyar biyar ba ake nema ɗari biyar biyar ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ake so kai ma ka auna muka ce saboda ne saboda dalilin biyu na gaya muku saboda ne ɗaya kenan saboda ya tabbatar ya shiga kun ji dalili na farko na biyu ba yawwa ka tabbatar da cewa bai zuwa naka wani na wani shi wannan da yake kallo saboda haka na wani kan ma ya hau rigima ya ce a alkiyar akwai kiyar kiyarun da wato kaza ka ce a an fahimta da kyau ko don ka tsara tabbatar da cewa wannan fa naka ne sannan abu na biyu don a tabbatar wa da wannan cewa bai yanzu mun auna ba didi shari'a kenan wa yuzkaru an Usman radiyallahu anhu ana ambatowa daga sayyidina Usman Allah ya kara masa yadda cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu annabi ya ce da shi idan bi aida fakir idan za ka ciyar ka aula wai idan ta hada baktal idan za ka ciya kuma a aula ba shikenan kawai la zarara wala birar ba cuta ba cutarwa shikenan kun ji na tara ko na goma bai'ul hayawani bil hayawani nasi'a jirgin dabba da dabba amma ta hanyar jinkiri mala ya kawo jajawa wanda aka hana amma ba kaulin wahidin bane an samar da bin jundub annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na han bai'il hayawani bil hayawani nasi'a samura ibn jundub yace annabi alaihi salatu wasallam ya yi hanin sai da dabba da dabba ta hanyar jinkirtawa shi ina da tattabara bule kai ma kana da shago kaza barama da koshen ko kuma duk barama da barama muke da ita su ne ai masu ɗan daraja ko ai za ba kaza ko kuma normal kazar hausa to idan kun daji za ku yi wannan ko raƙumi da raƙumi ko saniya da saniya to shine yake ba wato annaba ne da aka kula ya yi hari na fi adan amma ta hanyar jinkiri idan za ku yi ba jinkiri kowa ya zo da rana ku yi musanyi ko kuka je in da ya samu ya zaki kenan kun ga ba jinkiri innama nasihu ziyaratu fil qubur to wa yajuzu tafadulu idza kana yadan biyadi ba gabar da wata kila za ta faɗo muku a rai sai ce ya halatta a yi samu fiziko idan hannu da hannu ne cewa ni nawa ya fi naka girma ko ta ta fi naka daraja babu laifi sai ce amma ya zamto idan ka ne ya dan biyare an jaji radiyallahu anhu wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce la ba ta bil hayawan wahidan min nay babu laifi da dabbobi ka kawo guda ɗaya ba ka yi sabanin kuɗi ko mun ce kuɗi ne halatta wace dai an samu tafadul bambancin dala da naira wannan ya halatta amma naira da naira fa haramun ne sababbi da tsofaffi haramun ne ko kan ko ɗaukin zuwa a zo ka ji a nan kan ba yadda biyarin ba idan kuɗi ne yadda biyari wa kariya wula fi asan sai aka ce amma makaruri ne in za a yi tafadulin a yi nasiha amma wajen ibn al-musayyi da ba da ibn tiri suna ganin ya halatta suka ce ba ko mai goda da biya din a bangaren abin da ya shafi mai dabbobi da ya zo sai ka guda ɗaya ka ce wannan ai sai dai biyu yake duban gaba ɗaya ibn tirin da sai ibn musayyi a musayyi akhirul mutaqaddimi da sai ya halatta babu komai an fahimta da jago shi za ya ce wa kari hagu makaruri na siyatan ba haramun ba inda haramu aka ce ruwa ba za su yi ba ba za su yi ta ba a da sai dai suna da wanda ne an ji wannan na sha ɗaya bai uru da ne tambari sai da lupa da dabino wanda yake kushe shi gaudan dabino a sai da kushi da kushe shi sai ce ba wannan shi ba bai halatta ba an sa gina bi wa ka an karbo daga tsari bin abi wa ka tsare da bi to rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasalu an kira'i jamu bi rudani yace na ga annabi alaihi salatu wasallam ana ba tambaya dangane da sai da dabilu gaudi da kuma duje shi am bujejen dabino da gaudi faƙada da suna lafi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yayi tambaya ba ko da yake ne haka yi ma tambaya za ka ba da amsa ba akwai lokacin da mutum ya ma tambaya sai ka biyo shi kai ma da wata tambaya dan tambaya ta fito fili in ba haka ba zai iya koyi wani abu domin wani lokacin masu tambaya suna ba da cin hanci na tambaya sai koyi wani abu domin ka waje ba ta waye fake da wannan sai ka fito da abin ka fahimce shi sosai sannan sai kai magana sai annabi ya ce a yankutu rutabu idza ya bisa sai da me yake danyen nan yana yana yana yana yana tawaya yana raguwa idza ya bisa idan ya bushe tambaye da yake shin wannan danyen idan ya bushe yana raguwa hadi wato tambaya cikakkiyar tambaya kai ka ce danyi da bushe shi sai annabi ya ce to idan danyen ya bushe yana motsewa domin wanda ya karɓo kwano guda yanzu na dabino danyi idan ya bushe zai koma rabin kwano ko kasa da haka ko zai koma ko ba zai koma ba zai rabu ko ba ko zai koma rabin kwano ba zai rabu sosai an bayyana da yaku tambayar da annabi ya mutu kiran kalu na'am ka ce ya rasulullah gaskiya yana rabuwa idan ya bushe wani haɓu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an zai sai annabi ya ce to haramun ne yin haka annabi ya hana haka saboda haka in dai me ya janyo aka hada wannan kasuwan su bari ta biyu a cikin ƙa'idodin ta na'am azara akwai cutuwa ko ba haka bane na baka bushasshen dabino kwano guda ka bani danye kwano guda idan na je na ajiye nawa kafin a kai wani lokaci zai motsi ya koma ciki ya bushe shi ke na al'amari ya lalace ka ga na cutu ne yanzu na tashi in siyarwa zan zan siyar da shi a kwano ba mai ja an fahimta da kyau ko kun ji wannan ku je zuwa na sha biyu bai uzari bi la'ani kai da sai da zangarniya da abin ja ta hanyar awo misali ni zan zo ina da nawa a ƙasa sai kuma na kadi yana sama a zangarniyarsa shine bai wani muzabana da muka yi da ku a gulubul maram shekaru da yawa amma ku je ne almutsa wato mutum ya zo yana gana da ni ya fito a cikin zangarniya amma kai kuma naka yana kasa subura saboda haka da haka zan je ce ba ni kwano goma da Allah ina son wannan na ka sai ka ce sai dai ka ba ni kwano goma ni kuma in je naka yana cikin zangarniya kwano goma nan to na ban ma gaba ɗaya wannan zangarniyar sai annabi ya hana kafin mu shiga cikin hadisin kai tsaye wata illa ce ta sa wannan kasuwancin ya haramta akwai ne akwai zarar akwai jahala akwai kuma me azzarar duk sun shiga domin cinikin kifi a ruwa ne kuma cinikin buri a sama cinikin su ne domin zai iya yiwa wannan abin da kake magana yanzu kafin ya kai wani lokaci ruwa ya yanki gaba ɗaya sai ya duru ko kuma tsuntsaye su duru sai bayan ta nuna duk tsuntsaye fari fari kai ko tsuntsaye ma ai suna zuwa su ma ko kwari ko ko fari a ko tsuntsaye su zo su bi kan wannan abu gaba ɗaya su dare ɗaya su kwaki da haka suke yi na ka samu matsalar wannan farin to insha Allah duk girman gona suka shiga sai sun talauta ta kaga akwai cutarwa shi kuma addinin mu la zarara wa la dira babu cuta ba cutarwa to kun da abin da ya gaya mana kenan to sai ke mu je zuwa mu ji hadisin an ibn Umar radiyallahu anhu ma an karbo daga Abdullahi da Umar Allah ya kara musu yadda kana yake na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil muzabala annabi ya yi hari a wuta kasuwancin muzabala haka ake cewa za mu zo mun biya al-muhaqala ko wani muzabana wani mukhabara to almuzabana an yabi a kamar ha'idihi in kana naslan bi jamrin kayda shine mutum ya zo ya so inna lillahi an gane ko mutum ya zo ya sai wato um, kayan marmari na jikin zangarziya in kana naklan ko na jikin bishiya idan dabino ne bitamri kailan da dabinan da yake aka auna ake za a auna shine misalin da ne muku yanzu dabinan da yake na awo ne kuma da wanda yake a bishiya yo musamman ma wanda yake a bishiya yanzu za ka kai ka hango shi aka ka dauka nono nono ne ya kai nono goma sai ka hauka ga nono hudu ne ko biyar tunda yana da sau duk da yanzu akwai dabinan zamani ko ake yin sa dan duwaf haka dan gajere kuma baya dadewa shi yake fitowa to ko shi din ya bi halalla ba domin akwai illolin da muke faɗa alhukum ya duru wato ma wujudi wujuban wa adam ko ya duru ma wujudi wujuban wa adam ma illati ka yabwa to saboda haka wannan shi abin da ya kamata mu lura mu kiyaye to sai ya ce mana gashi nan annaba da salatu wasalam wa in kana karman an yabi a wuri zabibin kailan ko kuma ya zamto gaude ne shine karman danye ya ce ya je ji bi zabibin kailan da bushacce ko kuma danyen ilimi ka ce wato danyen ilimi da bushaccen ilimi musamman ilimi gashi nan a kurmi kare za ga aleda yake tsada ne da shi idan dan yadda yake yanzu wanda ake cewa gurin masu abin wannan da zaka je ka biya za a baka a kilo dubu biyu da ɗari biyar idan ya bushe sai ka raina sai ka raina shi a hannun ka zaka raina gaba ɗayansa shi za a ga wanda yake bushashe ma bushashe ne biyu a kurmi tsada ne da saboda bushashe ne shi za a ga bushashe shi ake cewa zabi ɗanyen kuma a ce makar mu wanda yake wancan da ake siya na jikin ɗan zararsa to shi ma kaga akwai ne akwai cutarwa wa in kana zara'an an yabi ahu bi kaidi ta'ani idan ko a ganganiyar da yake ko shuka a sai da shi da awan abinci ma'auni wala an zalika kulli gaba ɗaya annabi ya hana haka wa in ala zalika sai ka auna banda wannan duk abin da zai iya shiga nan kawai ya shiga formula ce ka'idar karatu ita formula ake bayarwa sai ka ɗauka kawai duk abin da yake ya shiga irin wannan gurin to shi ma ya faɗa shi kenan kawai قال ابن بطال أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام. ما لم يقبع إيه تني إجماع الجوابي على التا واتو أتيد بيع الزرع أتيد زنجان يا قبل أن يقطع قبل أن يقطع بالطعام da abinci na kasa bai halatta ba li'annahu bai'un majhulun bi ma'lumin wane mutum domin sai da abin da ba a sani bane da sananne haka ne sanannen abu ne da wanda ba sananne ba wannan gashi mun san shi kwano biyar ne wanda kwa cikin kifi a ruwa ne ko buri a sama mun gaya muku kawai mutum ya ga kifi ya yi haka su yake je nawa kan je an kamo baki sai ka biya ka bashi kudin haramun ya halatta ba don zai iya shiga ko da ya kamo kuma ba shi din ya kamo ba ko kuma lokacin da aka yoyo hakan ya bada ruwa ka dauka cewa ya kai girman shak da aka kamo sai ka ga tarwa daki bare kuwa ko ka ga wani zumo ya shiga farauta yake ganki ya shiga wani rami yace lokaci ya kamo maki daidai kamowa sai kamo jaba ko miciji yanzu ba zai je kawai zai kama miciji ba zo man da ka gani ya wuce ba ko kuma ya kamo ɗansa duk wannan ba da yanar da ba saboda wa'ancan illolin da aka faɗa saboda aka formula shi ko da yaushe a kiyaye kun ji na sha biyu na sha uku daga cikin cinikin da bai halatta ba talakkin rukuban na kama na kama ko tare yan ƙauye kawai ka rauka dan binni ya je tare mutumin kauye ya zo ne zai ci kasuwa ya je tare ya hanya ya je kaya haramun ne aiki ne ba illar da ake yi da yawa za ka ga wato mutane kawai sai a je a tare da gangan ba ba wai mutum ne ya ya tafi gona kawai suka ci karo ba wannan da bambanci shi ma malamai sun rabu biyu a kansa wannan zuwa ya san cewa yau za a ci kasuwa ta wuri kaza kawai sai ya je gari shi ne justice ya ce yana faruwa sosai kuma haka ne kowa ya sani saboda haka wannan shi ne to sai ce wa huwa an ya talaka qa'ibatan yahmiluna mata'an shi ne a tare wata tawaga da suka ɗebo kayan su fa yaktariyahu minhum kuti shi daga hannunsa gaba daya kabula an yadumul balada kafin su shigo gari gaba daya fa ya'riful asara ba su zo gari sun san faraji ba shi ne asiyar an hana su shigo amma su san faraji kai an da jahilci kenan an abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace la talaqaw silaa hatta yuhbada biha ila suqi kar ku take talaqaw sila'a kar ku take wato ku tare haja ita ce al-sila'a kayan siyarwa hatta yuhbada biha ila suq har sai an kawo ta an ajiye ta a kasuwa in zuwa yi ajiye a kasuwa to sai ka zo ka siya عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلبة الركبان دجل kar ku tare karauka jama'a tawaga wannan yana nufin idan mutum da yake gobi ba ya halitta gobi ya halitta ba mutum da yake dau ba fulata ni ko ba kauye sai ka tare can an je aljalab ko a rukuban karauka haka ce sun tawo da rakumar sun tawo da kayayyaki da yawa to yanzu a baki ba sai mutum da yake tawo ai ka gaba sunan sa a rukubar ba ba aljala sunan sa ba shi ya halatta ko bai halatta ba mutum ɗaya ko biyu bai halatta ba me yasa illar kawai fike wa kenan illar kawai za a kalla an bayyana da jago saboda ya za a lokacin ɗabi'un mutanen ƙauye ba za ta biya mutum ɗaya yawwa ne ko don gudun shan fashi ba su da yawa ba za a iya tare za a yi musu wannan ba sai dai inda karfin su ya ƙare amma wajen ɗaya biyu wannan za a iya masa illa saboda haka ba zancen alhukumu ya duro ma alladhi wujuban wa adama yau to sai yace fa man talaqahu duk wanda ya tare shi mutum daya fakara minhu yayi biyayya a hannunsa fa idza ata sayyidu suqa fa huwa bil khiyar fa ne mutum idan ya je gurin shugabansa a kasuwa sai ya ji ka tare shi a bakin boda kaciya naira goma goma da yanzu sai ji naira arba'in arba'in ake siyarwa a kasuwa shugaban kasuwa ya gaya ba kaya mugun duka hannun da talatin talatin to fa huwa bin kiyar ya ka ce yana da zafi in ya gada baya kowa shi a da ba akwai kiyarul gabri tuntun na gaya muku a farkon karan to akwai zaɓi na cin hanci domin ita a kasuwa ba a yanke riba ba mutum zai iya siyar da abu naira dubu naira ɗari ya siyo ki a aba ko ɗari biyu ya sai da shi naira dubu matuƙar bai yi wannan sharadin da sulba za ta shiga ba ta cewa wallahi ni ma ban siya haka ba daga nan ruba za ta shiga kun sa nan ruba take ba wai can gurin sai dai a ce mutum bai da kirki bai da tausayi Allah yana son ba wannan in zai siyar ya yi sauƙi in ya zo siya ba ya sauƙi in ya wasu ba da baki ba ya sauƙi hadisi ne yawwa idan ya biya abu naira goma yanzu ya sai da shi naira talatin in dai siyarwa kawai ya bai cire ba ba amma idan aka zo siya aka ce naira goma ya ce wallahi ni ma ban siya haka ba to duk abin da aka lura ba aka ya cire ba ko naira goma sha ɗaya aka siya to rube shi misali abin bai za saboda ya ce ni ma ban siya haka ba ya ba ka na siya kaga illan anan ta shiga amma da ka bari ka kasuwanci ne jari da abdullahi da annabi ya tura shi jiyo rago ko dabba da ya je tura dirhami ne a hanya ya ga mai biya ya je yana zuwa ce kawo dirhami biyu ya je ma dirhami biyu ya koma ya kuma biyo annabi wani ragon dirhami ne ya je ba annabi da ragon da dirhamin ya ce ya ya ce to wannan kwarewa ce ta kasuwanci haka sai na wani ya ce maka yana kowa ya iya kasuwanci da ba zai ala a riba a nan riba ce amma inda riba take guri ne kankani mutane su yi za ba wanda ya fiye kasuwanci yake cin halar sosai idan ya dage irin masu fixed price show price ko kami mutu dalla wannan mall kawai ko market a wayannan supermarket da ake da su wanda zai je ajiye burayi za ka je yanzu a babban wannan modin ka je ka ce da Allah ya ba rage wallahi ba ya ba su nuna ka a tiktok sai a sa ka tiktok wallahi zai su nuna ka a ce ga wani ya zo yana neman rage ko ba haka bane sai su nuna ka domin a kamarar nan kawai za a ce wanda ya ba da dariya kawai a ɗauko ka a zaka amma a kasuwa sai a tafara yi da Allah ka za ka za wannan gurin da ba ta yi an fahimta da kyau ko to kaga wannan shi ne sai ce to kana da zaki da ka je gurin uban kasuwa shugaban kasuwa ya ce ma haba kai garin yaya kai kaza kaza kudin sa kaza ne to kana da zaki in ka ga dama ka hakura ka kiyaye gaba in ka ga dama ka koma gurin sa in ka san waye ka ce malam ban kaya na ban ziyar ba ba wani dan ka ce kiyarul majalisi a a ban kaya na ban ziyar ba kiyarul gabani ne wannan duka hanci na kai mu je zuwa na sha hudu bai'ul hadir lil badi lil badi shine wato siyayyar mazaunin dan birni da bakauye dan birni da bakauye saboda kai dan birni ne hular ka kasa da 90 digiri shi ko kana ganin zaba kauye hular ba zai iya sawa ba kaje ka tuji to shi ne yake ba wa huwa an ta'mil al-badawi dama al-badawi ba kau dan kauye ne eh aw al-qarawi ko wanda yake a kankanin gari shine al-qarawi dan cikin al-qariya dan kankanin gari karamin gari ka dauki mata'ahu ila al-baladi abwal wa huwa an ya'mil al-badawi aw al-qarawi shine ba kauye yawun ne ko ba ta bace shine ba kauye ko dan karamin wani gari ya dauko kayan sa ilal baladi ya tawo cikin binni ya yi a hudan ya biyar bi fi ayi yaumihi da price din yau kiza ai ka musamman yanzu da kasuwa ta lalace ai ba ka da wani tsayayyen farashi yanzu nan zaka siyo kaza kiza nake yawan gaya wa mata cewa ba lokaci bane na zargin yan aiki yanzu kawai in kana so ka tambaya amma wallahi jiya ka biyo naira goma yau za ka yi jari kar ka zargi yaron da ka aika in dai ba dama ka san shi da irin wannan ɗabi'ar ba yanzu ba ka da wani kwarai tsayayye tsayayye to saboda haka wannan shi ne shi za ka kasar da ta isa ƙasa ai price control da ke yi amma wannan sharadin duk kasar da kaje tana wannan ku to ne sharadin tana tallafa wa ɗan kasuwa idan manoma ne ta shiga abin tsawo tsawo yanzu abin da kai jin aka gaya ma harkar noma da muna gida da wani babban manomi yau yake gaya mun yace a harkar noma yake gaba ɗaya gwamnati ce take ba da subsidy ta ba da kuɗi kamar a ce biliyan arba'in sannan duk wani raw materials din gaba ɗaya da ake amfani da su na taki ba gaba ɗaya ta take kawo domin a ba wa manoma subsidy su samu sauki wajen firayi amma abin da kai su wanda suke harkar wanda aka dora a harkar kawai sai suka kyale cewa wai kowa ya je da ina ta price din kawai wanda aka dora wa alhaji abun ba za iya zuwa su gaya wanda yake shi kuma lamba daya to ga fa halin da ake ciki idan kada ka bai sai ko manomi idan bai sai taki a araba ba yadda za a yi siyan ma da kayan abun gida ra shi za za ka ga abin da muke ta faɗa cewa ba na ɗan kwankwasa yau in kwankwasa cewa irin wannan matsalar da ta zo kaga yanzu mu wannan ministan noma da aka jira ya ba wanda zai ci bakin ciki mu a Kano saboda ba wani abu da ya tsina da ba ko na season ba sai ya dawo mu ci abinci ne a talatin tare shi ne kawai sai mu ci tare ai idan aka samu irin naka mutan naka ina ka misali alal akalla ba ka ɗebi mutane da yawa ka ba su aiki wallahi ba abin da yake da ko na titin ko ni ban taba ganin zero behind the decimal point irin sa ba wannan wani irin abu ne dan Allah ai kamata ya duk inda kake aka samu mutum ka amfanar da al'umma ka amfanar da kanka an ji shi ba ba abin da yi babu wani babban manomin nan muna yi yake sun sha zuwa Allah su same su ce abin da ya kamata wannan hanyoyi su za a bi idan ba a janyo manoman nan a jiki ba an tallafa musu ba abin da zai faru ka yi kokari a je a yi kaza kaza kaza baye ni da shi muke wannan hirar babban manomi ne a kasan nan to kaga irin wani abubuwan ba su da fa'ida ba su da fa'ida wani abu ya same ka na na jaraba a rika murna wannan da irin abu ne mutane duk suna murna me yasa saboda za mu hallala ka bin al-irabi kai ba ka da wani amfani Allah ya tsawo to wannan shine kaga wato abin abin da yake abin da yake daidai kenan wato mutum ya je ya duba farashi na abincin da zai siya ya tabbatar da a yau ma nawa ake siyarwa shi sa karamin dan kasuwa a yanzu shi yake shan gashi domin babban dan kasuwa yana da kaya a sto ko waya hawo idan kaya ya inflation ba shi da matsala haka ne in ka je yana kuka shi kawai kayan da ya kare wanda da wahala ka ji haka a irin wannan shekarun kullun taki kullun to kaga dole kai ba kauye da ka to zaka je da kaya a bari ka ji farai yawa kyale ka ka shigo kasuwa ka ji farai to shine yake wayar ji'a ka gani bi fi'il yawmihi wayar ji'a yaje yaji wato price ɗin ranar farashi ranar wato sannan ya dawo fa ya ce hulbaladiyu fa ya kulu kaga ana abin da nake wa huwa an yami al badawi aw al qarawi mata'u ila al baladi li yabi'u bi ithiri yawmihi wa yarja da price ɗin ranar ya dawo ya je ya dawo kuma fa ya ce hulbaladiyu fa ya kulu da'u indi li yabi'u ala tadri bi ziyadati fi'il fa ya ce wal baladiyu sai wannan ba kauyen ya zo masa bai kuje sai da awo indi li ali awo ala tadili yace ka ga aje mun kaya na in zirihi a sannu sannu bi ziyadati fi'lin da karuwar farashin cewa duk ran da farashi ya karu bi ma ya kara ran da ya sako ya biya wa zalika idrarun bi ahli baladi kaga wannan cutarwa ce ga mutanen gari ɗaya daga cikin illoli kenan ko ba haka yasa ba oke to ba ya ce wani baladi haka yasa na ku to kaga fa ya tiya hul baladi sai wannan ba kauyen ya zo masa ya dawo masa haka ne ko yawa akwai yawon haka ba fa ya tiya hul baladi fa yaqulu zai ce da'u indi li abi'ahu ala tadri ba ni ni ba ni kaya in sai da shi ala tadri a sannu sannu bi ziyadati jair da karin price din da kai da farashin da ka kara sai ce wa zalika idrarun bi ahli balad kaga wannan ai cutarwa ce ga mutanen gari cutarwa ce misali da ka kyale wannan shi ne kaya idan ya zo ganin damansa ne idan ana siyarwa naira sha biyar biyar ya ce shi sha uku domin ba kauye ne so yake biyar yau ya koma mafi yawanci a shekarun baya haka ke yi duk wanda ya zo ranar kasuwa za ga kokari yake sai da kayansa cikin farashi mafi sauki kafin yamma ta yi ya tafi haka ne haka masu mazauna karkara suke a shekarun baya amma yanzu sun goge sun fi ɗanbin iya cuta domin ku kuka gogar da su ana yin tilkala na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yabi a hazirul libadi annabi alaihi salatu wasallam ya yi hani wato hazir shine wanda yake dan binni hazirul libadi ya je kayan bakauyi wa in kana akahu aw abahu ko dan uwansa ne ko babansa ne bai halatta ba mun faɗa amma idan tawowa ya yi tafiya za ta yi harkar nomanka kawai sai kuka haɗa a hanya shi idan shi ne ya zo ya ce zo ka biya baka da matsala amma idan kai ka tare shi to nan ana da ne wato magana biyu wasu suka ce ya halatta wasu suka ce bai halatta ba haka malamin suka taba kai wannan suka ce ya bai halatta ba sun fi karfi domin har yanzu a gurin su kai talakkin rukubar ka tare ka rauka wannan suka ce ya halatta suka ce ai saboda ba da wannan niyyar ka fita ba kai kawai gona ka tafi ya kai ka tafi to amma idan hukuncin wanda suke yawo da shi a gari dan siyarwa kuma mutanen kauye ne amma yawo suke da shi gari gari a guri unguwa unguwa shi ma idan ka siya kai talakkin rukubar ko ba kai ba na bai ba domin su da ba yawo suke dan tafiya a cikin gari to bai ba an fahimta da kyau ko sai ma da yake to sai yake an jabi radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yabi la yabi hadirul libani kada wato wanda yake dan birni ya je kayan ba kawai wada'un na ta yarzuqullahu ba'dahum bi dinin ba'di ku kyale mutane Allah ya azurta sajin su da sashi eh ta hanyar da haka Allah zai azurta zagi da zagi ta hanyar hannun wani da ka biya ka samu ka biya to a lokacin ka gaya ba farashi ko bai ma taya ba da ko wanda baya ta yi yana da arzikin da zai biya a haka domin yana ganin ya biya ce maka mai kawai zai biya a haka to shine annabi ya ce ku kyale mutane zagin su arzinta da zagi wannan shi ne kun ji wannan ko to to za mu taba wannan sai mu tsaya saboda mun tuna an gaya mun bincika mala ya ji zubai yau bayan an faɗa abin da bai halatta ba abin da aka yi hani a ciya kai to kuma ga abin da bai halatta a yi sai da shi ba na ɗaya alkamru wanne ne ko yawa shine giya عن عائشة رضي الله عنها لما نزلت آيات الأم آيات سورة البقرة عن آخرها تناجى الله يقرأ مك إدا take cewa lokacin da ayoyin suratul baqara suka sauka al akhiriha wato daga karshen karshen ta kun san ana tana da ta karshe ayoyin giya sun sauka ne wato tadarrujan su ba ɗaya bayan ɗaya ayoyi nawa ne suka sauka kan giya uku wace ce ta farko malali ya yi allazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara ɗaya ta farko kenan a ku kyale shi latina fi so waje ce ta biyu ya talu na kanin kamru wani mai siri ita ce ta biyu ko ce yi ne to za ka gyara to gyara ita ce ta ta farko ya talu na kanin sune ma tambaya dangane da kiya wani fiye ba ismin kasirin ko kabiru to sai ta biyu ya yi wannan jina mun za ta karabu talata ba an zuwa tsara sai ta uku ya yi wannan jina mun da man kamru wani mai zuwa akwai mai sabanin haka a yi ka ce ba ku sai dai babu yawa ka tsaya mu ji akwai mai sabanin haka akan wannan dangane da abin da ya kawo mana ali ya kawo wannan haka ayoyin su ake ajiri wajen haram da giya duk kun yadda sai ne eh shi ne na yadda ya kalu na kanin kamar da farko ta biyu kuma ya yi wanda jina mu za ta karabu talata ya kalu na kanin kamar ita ce ta biyu ta farko kun ji ya canza kuma duk kun ce kun yarda wato wato al-ijma'u sukuti aka ce faɗa wai aljibaru sukuti to gashi yayi takadimu wata akhir duk kun yadda gaba daya edmata injiniya duk kun yadda haka cikin ayoyi to bari mu ba ku zata amsa me za ka ce yadda ya jero a farko haka cike ba yadda yi daraja ba ya tsalu naka la ta karabu salata ya yi wani zai innama da kamar wani masjid to shi kenan wata aya ita kawai zan faɗa sai kuma sati mai zuwa mu tashi kan wannan gurin da cikin suratul nahl ita kuma akan me take magana ku je ku duba sannan a ina ta zo sati mai zuwa da wannan tambayar za mu fara sannan sai mu faɗa ababen da ba su halatta ba suratul nahl a je a duba akwai ayat da ta yi magana akan wato giya sannan a ina ta zo shine kawai tambayar innan mu sai mu dawo idan muka dace mu ji kuna na akan bakakku ko kuwa inda za a sata sannan inda za a sata cewa ita ne matsayin ta a ita ma sai magana akan cin giya ba zan ma gaya muku farkon ayar ku za ku nemo saboda haka sannan wato a wanda guri take shi ne kawai tambayar to ga wata tambaya yace wai ya ce kai fa wayin wayin ba wayin ba ahadun sa'in min ar-rutab bi jamri sa'an mun tsaya a nan sati ne zuwa za mu dora muke da tambayoyi da lokaci yayi an fahimta da kyau ku za ka iya zuwa ba zai zo za ka mutu da kaje da wajen yi abin yi sallah ta nuna cire wani zuwa an gane ko wai idan mutum ya zo ya sami kwano biyu na ɗanyen dabino ya ka bashi kwano ɗaya na bushe shi wai me yi halittar haka ya halatta yanzu mutum ya kawo kwano biyu na busasshen dabino na ɗanyen dabino a bashi kwano ɗaya na bushe shi da gunaki in dai kun gane karatu ya halatta ko bai halatta ba me yasa kaji sai da masa yayi akwai ribar fadil abin da iri sai ne kaji wannan karara ko sannan akwai ne akwai ne kuma idan wannan kwano biyun ya bushe zai zama daidai da wannan ɗanyen in ya bushe zai zama daidai da wannan to akwai ne kenan akwai gadari akwai jahala bai halatta ba saboda haka mu rika kore yaushe mu rika tunani duk abin da ya zo ba tunani za mu rika yi na amfanin gomuna an bayyana da kyau tunani za a rika yi ya zama wajibi a yi tunani a kai yawa haka
kamar zuwa cikin kuma
kamar shi ka so to ma kuwa da'awanu alal birri wa taqwa wa la da'awanu za mu zo gabar tana ciki wata gaba da zai magana sai mu ke ke ne akan barna ko kai ba kai ba innakum idan mithluhum duk ɗaya kuke yi kamar mutumin da ya ruwa na gulmar wani ne shi sai koma ke bi tilawa ma yake kuma yana ji a gurin yake amma yi tilawa yake in sai na umar yanzu ta kanka ce tilawa ta kansa zai fara ba wasu sun jajiya ba da suka jajiya sai aka kamo su sai ɗaya ya ce wallahi ya amira mu'min ni azumi ma nake yake ku fara masa to mun shi ne ogama idan azumi kake gaban gurin mu shi ne kawai wa alaikum salam na mu'awama bai'ul mu'awama eh haka wannan tambaya ce mai kyau bai ul mu'awama tambaya kawai zai yi wata kila yi da wanda ya bada amsa me matsayin wanda yake da gida ko shago ya bada hayar da tsawon shekara biyar to ji ɗaya ne ai ta dama babun ba da hayar gona ai akwai shi yawo ba shi da matsala ba matsala saboda ba wani abu ne da za a ba shi abinci ba ko wata za a zuwa ce ya bata gona ka za a zuwa ce ta bata ne sai dai an ta samu yan wala wala zuciyar da wurin ko ba haka wani a tarki ba a kotu amma tana nan ko baka bata ruwa ba ko ka bata ruwa gonar kana nan saboda haka kamar gida ne mutum zai zo yanzu ya yi shago ya ce to zai ba da haya shi ba amma na shekara biyu zai baya saboda yana so ya tanto shi ya ji jiki wajen gini yana so ya dan farfado zai je zai yi aure zai je mota a ba shi kudin sa shi kai shi kenan in dai wannan ya halatta ai haya ce baka da matsala na'am haka To ake yi dan binni da dan binni ne ba malam Umar. Me matsala a nan? Ai baka da wani matsala. Abu ne kuka yi ba ku jiri da. Ai baka da wani problem.
Lalu lalu tak tahu apa yang dia lalu dengan berarti ini ini saja kita tidak tahu apa yang dia lalu.
ba dai ya zo kasuwar ba ya ba ka da matsala ba ta ne kai ba kuma sannan cinikin da kuka yi already dama ya san tun daga gida ya san kuɗin abinsa shikenan na'am na'am Hmm.
Idan aka samu yanzu sai ya
ka ji duk suna yawa dariya kun ji irin wannan abin da malam Hussein ya kawo irin su ne irin kalmomin da nake ta zo da suke nan eh a gane a yi wa kalma kwaskwari ba hali kan ji irin su muke nema hali yake shi dan kasuwa ne kake ya san language languages din da suke amfani da su ai i- kawai din da Allah ya haramta irin wannan zamu zo mu biya sati mai zuwa irin wannan dabarun Yahudawa suka yi da Allah madaukakin sarki ya hana yin surar asaba sai suka yi yin su din amma sai su zo ranar asabar din sai su yi rani sai kifaye su ta fadawa ranar juma'a ko ran juma'a da suka zo duk kifaye suka fada to sai su zo ran da aka ba su dama duk sai su kwashi da aka hana su cin kitse sai suka koma narka shi za mu biya sai su narka shi sai su je da shi sai su ci kuɗin Allah za ya wayo irin wannan mu'amalar da suke wa Allah zai mu'amalar ce sa haka sai mai da su gurin rika shi da ake cewa guri yayi kama da muke irin mu'amalar da suke wa Allah kaga wanda abun kamar gaske sun juya shi wani yin bai fahimci abun ba zai ce ai ba yi ne bane sai aka ce guri yayi kama da mutum to kuma an mai da ku rarraka ga ku kamar mutane amma ba ba mutane bane ba rarraka ne inda kuka mu'amalanci Allah ya yi muku mu'amala haka saboda haka bai halatta ba shine muke cewa irin su wannan albarkar ofis sun tsaye su a ba magana kai na yi kyau ai za mu zo wannan kuma nan mun ma taba ta a baya ka fahimta da kyau ku yawwa eh tanakiro kuma yana cikin shine wanda za a zo eh a- eh, wannan ya zafa wannan duk suna ya kauye yace to na gama shi ma wannan na gama wannan gaba ɗaya ba wannan kuɗin a ƙauye yanzu ai kun ga yadda ake yi sai ka je siyan dabba ga mai dabba a gurin amma wallahi bai zai siyar ba saboda mutum uku ne a kai jan haramun ne wallahi haramun ne saboda haka malam Hussein wannan bai halatta ba ina faɗin wata kalma ina yau na lada ta yau ne ban faɗi da wata sai na Umar amma da har mu gaba ki dawo goyo mai ta maimaitawa sai na Umar yana yawo shago shago a kasuwa sai ma tambaya in yi duwa ka san hukuncin abin ba zai rufe shagonka sai ka koma tsoro an biya ba ka yi karanta kitabun goyo sai ka zo amma tambayoyi ka amsa zai ji to a buɗewa shago su yan karota wannan lokacin ba tare ka za ta ci ba ko da yake sahabbai ne ba za mu ce ba yan karota ba ta biyu ta biyu na ba yan karota ne an bayyana da kyau ko to saboda haka su wayannan wato bayan Allah na lokacin abin da suke yi kawai tambaya za a yi ba da ka ba da amsa za a rufe ba shago ne akan baka san kasuwanci ɗan hizba to yawa ya bi ɗan hizba wannan lokacin idan suka je aka yi ma tambaya shi sai na umar da kansa zai tambaye ka me hukunci kaza kaza ai kaza ne sai ya ji ka ba da zai ce a rufe shagon nan ɗan hizba ku rufe har sai ka je soro ka je kitabul buyo a gaban malami ka san kasuwanci ciki da bai da ka da amma tambaya zai kai to a buɗe masa shago dan kawai a taimake ka kakka fada cikin halaka wa halallahu al-bai'a wa harrama riba ba ne mu an gani mala yasa haka a idan ka zo na san cewa akwai wanda dama idan ka je biyayya dan kai rage ka fahimta da yau yau wato da ka siyo ya siyan ma naira goma ne siyan ma naira takwas da ka zo gurin mai kayan gaji to gashi naira goma ake siyarwa amma saboda ni ya yi rabi ga kuɗin ka sai ja ba komai baki to shi kenan a dole ka biya saboda haka in dai sallan sautu aka baka dole ka dawo da kuɗin sa ka gane ko in ka cinye kudin da zai ka gaya mutu an taɓa ma da shi ba na cinye kudin sai ce to ya yaƙi to wannan kuma daban ka ga yanzu ba wai siyar ma da kaya ba kyauta kuɗi ya baka ai sai ka ce wannan kayan ba nawa bane ba ta wani ba abin da da haka ne ai da bambanci kwanaki mun yi magana da ku zau kuke wato da yake matsala mun yi magana akan wannan kayi rayi mata ke ko mun da kawai zakari karka wahan da mu yanzu yayi mata ya san ka amince da yadda ka fahimta da kyau ko mun faɗi wata formula duk lokacin da wato azamanu bil kharaj al kharaj bil zaman in dai ka haɗe cewa duk lokacin da zaka ji da kaya da riba da faduwa duk na kai ba ka da matsala mun yi wannan magana ai mantawa kai inda illa take shine ya zanto cewa ka karbo kaya a gurin mutum amma idan faduwa ta zo shi kadai ta shafa in riba ce kai kadai ta shafa to wannan haramun ka bance ni wannan gomunan mun faɗe ta na san dawa za ta ba ku da juyi tunda harka ake yi yau da gobe amma ka rike cewa in dai ka yarda da riba da faduwa naka ne in riba ta zo za ka ji daɗin ta ka fahimta shi ne ya ba ku misali shago ne ka zo ana sai da madara sai zan jo tsara guda ɗaya ta ta jarirai kawai kana ɗaya sai ka siya wata madara nawa mai shago dubu ɗaya ɗari biyar sai ka ba shi kuɗin da kai ba shi kuɗin kawai sai wani ya zo yana ta nema shi kuma a asibiti an haifa wa ƴan biyu an ce nemo in ba haka ba ƴaƴan wato rayuwa ƴaƴan da tana cikin wani yanayi ya zo yana wancan nawa kana aka ce masa ai na wancan ne ka fahimta da kyau ai na wancan ne sai shi wannan da yake bai ne bai ne wallahi ko dubu nawa ne zan siya shi wannan saboda ya rufe kawo miƙo min dinariya dubu biyar tambaya idan aka ɗauko aka ba da wannan gudun aka ba da kayan waye mai riba ribar ta waye wannan kuɗin na waye na wanda ya siya na biyu ne ko na mai kaya to misali a babaki a bai bayar wannan amma dai ya siya ka yadda kuma za ka ɗauko mar tambaya ta kawai zo nake ku ba wa kanku amsa ribar ta waye ta mai shago ce ta wannan ce da ya zo ɗaukowa ce kusa ta rike sai ta yaki to me na waye na mai shago ko na wannan eh shi zai da shi wanda ya roji yanzu kai ba miko ba tsakanin ka da Allah shi abin da na gaya ba cewa inda matsalar take kuna ga shi wanda zai karbi kayan nan bai na waje tsakani da Allah zai karba malam Hussein yanzu ka dai dauko gedina sai dai yake zai karba kai ma ka sani to saboda haka shine wato alqarabi bi zaman inda riba da faduwa na ta ne komai na ta ne serious wai kira a gaba na hankali ko eh kuma a kura za ka yi tunda kawo kana zuwa karatu ka ta je hudu yawwa saboda haka wannan shi ne kun fahimta da kyau ko saboda haka da zarar wannan goma da ita za ka rika aunowa inda ka da dawa na sun za ku tafi can ita da ba ku misali to in ya yaje ba da ya zo yanzu za ka je a asara ta kai da rigima za a rike sai ya tare da ba a shago ce ai bai bani ba kuma mutane su goya ma baya ba da ai baka baki ba kaza kaza kaza ko kuma da ya je ɗaukowa kawai sai ya tarar tsira ya kula ta ba di ya zuke yawwa Allah ya jawo abubuwan da muka bala daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana muna rabuwa ubangiji da sunan da kyawawa da kofin da muka faɗa kun za ka da muka faɗa babu matsala mai wahala irin mu'amala shi za a gwada yawa yanzu a mu'amala muke cikin da muke tsindin shi za a tafi ko ina wahala wahala sha'ani Allah ya dace da mu muna roƙon ubangiji da sunayen da kyawawa da gobin sa maka samar da lafiya Allah ka ba su lafiya ba wajen alƙatin da muka yi wa addu'a jiya wanda aka cire jijiyar da aka mayar masa gwiwa aka ce tare ne kuma an kuma tsiro tsaye jijiyar yana buƙatar addu'a kwarai da gaske wanda yana zama karatun mu na na Ozai Badruddin Jamal yana addu'a yanzu muna roƙon Allah ya ba shi lafiya Allah ya tashi ka fadarsa muna roƙo ubangiji da sunan da kyawawa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da suka za mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara dan ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure sa ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka ba mu damuna mai albarka اللهم خذنا سيدنا الى طاعتك ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين او اقل من ذلك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Thank you.